الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دقوق قوة رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إلى دريه إلى أربعين دبقوي وندي دي دي wanda ya daidai da sha biyu kenan sha biyu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka yi ittifaki ba tare da wata hujja ko dalili ba kamar yadda suka faɗa da bakinsu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus ajiya mun fara bayani daga aya ta 101 sai lokaci muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya na'am malam Allah ya ce qulin zuru madha fis samawati wal ard a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نعم kamar yadda muka sani muna taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi azumi musamman ƙadayar mu'asira mun ɗan taɓo ɓangarori da dama daga cikinsu musamman abin da ya shafi abin da yake karya azumi da wanda baya karya azumi wanda an kai ittifaki a kansa da wanda malamai suka yi saɓani a kansa a yau za mu taɓo waɗansu abubuwa da ana yawan tambaya a kansu don haka yana da kyau mutum ya riƙe waɗannan abubuwan don saboda lokacin za ku ga ana yawan tambaya kansu kuma in mutum sai ya zama to ko da yaushe yana tambaya kan wani abu ya maimaita ya maimaita a in ka san hukuncin abin ya isa an gane ko shin meye hukuncin ɗanɗanon miya a lokacin da ake yin azumi ko ba haka nan bane mun gane ko wannan tambaya sai kuka tana yawan maimaitowa malamai sun tafi cewa zance wanda yake tabbatacce ɗanɗana miya baya karya azumi domin abin da ya zo nan a saman harshe bai zo cikin makoshi ba bai isa cikin ciki ba to ina kuma ya karya azumi an gane ko imamu bukhari ma habbabi yayi kan wannan dan haka dai idan mutum ya ya dandana ya zubar an gane ko ko mace mu ce tunda wannan galibin abinci mata ke yin shi azumin su yana nan babu wata matsala mun gane wannan da kyau ko sannan kuma shin ya halatta mutum ya yi amfani da bros maklin ya wanke bakinsa a lokacin da ke da azumi na fata an fahimce ni wannan ma tambaya ce za ku ga da yawan mutane suna yawan yinta wanda ya makilin akwai azumin sa an gane ko an tambayi Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin azumin sa yana nan sai dai ya hattara kada ya tara wannan abin ya haɗiye shi muna fahimta ta amma dai da mutum yayi makilin kuma sai kai hattara in akwai azumi kada kai mubalaga wajen aikata shi muna fahimta ina fata ana fahimta ta tare da cewa ma yin aswaki shine ba fi dacewa saboda shi asuwaki kana iya kai shi a kowane lokaci mun gane wannan da kyau ko don saboda as kaga yanzu wanda ya saba yin makirin idan bai yi makirin ba za ka ga bakin shi yana wari wannan ya wata hanya ce wadda turawa suka bi wadda su mallake mu shi yasa ko da yin shi za ka yi a sati ka yi shi so daya amma da zaran kana yin shi so biyu a yini to ka zan hannun turawa saboda da zaran baka yi shi ba bakinka kai kanka baka jin daɗin bakinka kuma bakinka yana wari baka iya shiga cikin mutane sayan shi ya zama tumami ya zan dole an gane ko to sannan kuma malamai ana tambaya idan aka kai mutum likita akwai wani abu da ake sa ma ido ana kiran shi adsat Allah su qabil ayn an gane ko wata wasu akras ne in mun ce akras kana iya cewa kamar wasu kananan eh, abun nan kamar marafe ne an gane ko da ake sanya ma na na leda wanda ake sa ma ido an gane ko wanda ana son su ne ala ghisha'i al- abin nan akan ruhin ido daidai nan sai a dora su shi me hukuncin eh, sanya waɗannan abubuwa dama galibi ana sanya su ne saboda in akwai waɗansu cututtuka wannan abin ya cire su kuma ya taimaka mai ido wajen gani to wannan abu don kasa shi da shi da tubarau mun gane ko mun san tubarau ko gilas ko madubi eh ko gilashi to azumin ka yana nan an gane ko bai dan bai ba matsala bane wato sun ka ce wannan al'adsat tudau ala qarniyatul aini qarniyatul aini nan daidai waɗannan wurin ga sunan da ake waye da ido wannan fatar da wanda ke saman ido nan ne ake sanya su dan haka dai wannan baya karya azumi mun gane ko to me hukuncin yin Uh, abin nan lalle ga mace-mace ta yi lalle tana da azumi wadda ulhina an gane ko? to yin kaga wannan tambaya ce wani ba na iya baka tambaya tana yi wa wani kace wani jahilci ne wallahi wani tsoro ne yake shi ko ba haka ba eh wani kuma tambaya gayya ce yake yi to almuhimmu dai ala ayyati hal dan mace ta yi lalle wannan baya karya azuminta muna fata ina fata an fahimci ni to sannan kuma shin menene hukuncin sanya turare ko saka turare a jiki ko kuma yin turaren hayaki wanda ake duka a cikin wuta shi ne suke kira al-bakhur ko to shin me hukuncinsa sai malamai suka ce to wannan bai karya azumi dan mutum ya sa turare baya karya maka azumi ina fata an fahimce ni sannan kuma in an yi hayaki an gane ko bukhur bukhur shine wannan turaren da ake sanyawa na hayaki shi ma baya karya azumi sai dai ba a so mutum ya zo ya aza hancin shi ba daidai inda hayakin yake don ya bugi hancin shi amma dai don an yi shi a cikin daki baya karya azumin mutum na fata an fahimce ni to sannan kuma mas'ala ta gaba me hukuncin mai azumi yayi ya sanya ya saka kwalli na fata an fahimce ni duk da yake qadiyya ce an yi sabani kanta waɗansu malamai sun tafi cewa saka kwalli yana karya azumi ina fata an fahimce ni amma dai jamhurin malamai sun tafi cewa yin kwalli baya karya azumin mutum an gane ko saboda su hujjar su yana da wani abu ne wanda in ka yi kwalli za ka ji wani karfin shi har nan cikin makoshi ina fata an fahimce ni amma wannan ba shi ke nuna kwalli yana karya azumi duk da ko da hadisan da an ka kafa hujja da su a ce sun inganta ana nufin min babil ihtiyab kada ka bari wani abu ya wuce har ya zo cikin makoshi ka haɗiye shi an gane ko kenan kada ka yi mubalaga wajen yin kwalli shi yasa shekul islam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin malaman da suke ganin cewa yin kwalli ko saka kwalli baya karya azumi na fata an fahimci to sannan kuma menene hukuncin sumbantar mace idan mutum yana da azumi mutum ya sumbanci matarsa to kaga wani da ka sumbanci matarka sai ce ni sai ce azumi ya kari zance mafi inganci ko in ce zance ma tabbatacce a shari'a dan mutum ya sumbanci matar shi a lokacin da yake da azumi azumin su bai kare ba na fata an fahimci to sai dai a yi hattara saboda in an ka zure mani ya fita azumi na mi na karewa kuma a yi hattara don daga sumbata kada aje a kai gami ga jima'i kenan sai da manto sai an biya azumi 60 na fata an fahimci ni Eh. wannan shi ne tun kuma me hukuncin mace ta yi amfani da kayan makiyashi kayan ado to galibi dai mace ta yi ado ma cikin lokacin azumi ya akwai matsala tun da mijin dai ba kallon shi yanzu da waya tsaya shi kallon da rana babu damar da zai tsaya yunwa ta buge shi ka gaba shawon ma'aibata ko taso ba ko eh? to amma mace ta halatta ta yi makiyaji a shar'anci ba ya halatta mace ta yi makiyaji ba wata matsala an gane ko shi makiyaji kenan shi ne suke kira da ingilishi make up asalin make da ingilishi sai le verbe mettre up kuma shi na nufin sama an gane ko to kaga da za a dauki kalmomin ma a fassara su da sai a ce ka dauke shi sama to kaga ma bai da bada mana amma su turawan ingila idan suka yi amfani da makeup sun san abin da suke nufi da shi suna nufin yin kawa duk da yake wanda ya kawa ya dan hausa ma ai za a ga bambanci tsakanin shi da sauran bari mu dan yi wani ya fassara fassara mai dubara dubara to dan haka wannan makeup din dan mace ta yi shi baya karya azuminta amma sai mu ga da rana dai mace ta yi shi kaga akwai matsala tunda mu san eh, jan hankalin miji da rana kuma eh, kaga bai dace ba tunda shi kanshi yanzu yana buƙatar neman inda za a abin nan ne wanda kuma wannan makeup din har ya zamanto musiba ma yanzu ana kashin makudan kudade zaka ji akwai waɗanda akwai shi na talakawa dai jika 20 jika 25 jika 30 an gane ku akwai kayan makeup waɗanda za su kai kusan eh, na shafe-shafe kawai za su kai kusan jika 500 a ramma jika 500 ha? eh wato a'a wajen kasan kullu ma jawazal had in qalaba ila diddi duk abin da ya wuce iyaka dama duk abu wasu ma suna yi ne don don su shahara ne ba ma don sauru na ba a ce su kayan kaza suke sakawa akwai masu irin wannan akida ka san akwai mai son suna shi dai a ce na kaza yake yi to kaga in ya zaman to matakka ga mu muna lokacin da ya kamata a sai shinkafa da masara a raba ma bayan Allah tace sai ka so mata kayan makeup na jika 500 ko na miliyan 1 kiyar da na haka ana yi in ka ta turawa kasashen su in ka ji na dololin da ake yi dola dola dola dubu kaza wallahi waɗansu miliyoyi ne na kasashen mu na fata fahimce ni to musamman larabawa kasashen larabawa sun fitun da irin waɗannan abubuwa an gane ko duk wani abu na yayi yanzu duniyar larabawa ake kai mashi sai kuma dan afirka wanda ya kuɗi wanda yake son shi ma a ce duk abin da ake yi yana yi wannan makeup din yana hallaka dukiya yana daga cikin ma almubazzaranci wanda ya kamata al'ummar musulmi da kai makeup na jika 500 kai makeup a sai na jika 20 jikan nan 480 a sai abinci a raban bayan Allah ina fata an fahimce ni Allah ya kyauta to matsala ta ƙarshe wadda za mu ɗauka shi ne abinda ake amfani da shi al-murattib murattibu shifa in an ce murattibu shifa shi ne abinda ke sawa fata ta yi tafshi ta lebu ko lebi bil al-marham marham an gani ko lips na'am to wannan mai hukuncin shi don mutum ya shafa wannan baya abin nan baya karya azuminsa ina fata an fahimce ni waɗannan abubuwa ne inda ana amfani da su kuma malamai sun yi bayani wallahu ta'ala alam sai dai makeup din nan wallahi ya hattara musamman in mace ta yi aure yanzu za ku ga ana kashe makudan kuɗaɗe an goma za a ɗora mai kuɗin makeup sai ka ji wani jika hamsin wani jika saba'in wani jika ɗari kuma amarya tana can a hannunsu ka gani kai in baka bayar ba a kawo amarya kaga ko bashi ne sai ka ci please and notage in ji turawa an yi kidnapping ɗinka shi yasa wallahi in mutum zai auri yakku kuka bashi wahala wallahi wallahi ku kare ku ta kare daga lokacin da ya aure ta duk ku duka ba ku da kima a gare shi amma idan kuka sauƙaƙa mishi ku tsananta mishi ba wallahi zai aure ta zai mutumta ta zai mutumta ku amma wata da zaran zaka aure ta to dama shi yasa ma waɗansu masu kuɗi suka keɓe waɗansu kuɗaɗe masu yawa sun san duk bala'in da za a yi kafin a kawo ta bai wuce kaza a ce kaza ya kawo dama yana jira dai an daura auren shi kenan ya kare da kowa kowa ya ci baki abin da zai ci to ina aure mana wani ai babu kima wata yarinya ake bada labarin ta za an yi mata makeup wani lokacin iyayen ma suke tsanantawa amarya ce za a kai ta to kun san idan aka yi wannan makeup dama bayan la'asar ake tafiya galibi idan aka yi shirin nan ba za a yi magariba ba ba za a yi ba ba za a yi isha'i ba yarinya an kawo ta an yi makeup za a ta a kai ta gidan miji an gane ko ita ko ta ce za ta yi sallar lisha magriba da isha'i in ta yi isha kuma makeup ya tashi aiki aka yi aka yi ta ce za ta yi sallah mammata ta yi tsaye ranta ya ɓace ta ce ita ko wallahi ta yi sallah ta je ta yi alwallah shi kenan sai o ta ce ma duk ma kowa ya watsar da lamarinta yarinya ta je ta yi alwallah ta yi sallah yanzu an zo ɗaukar amarya ana neman amarya babu ta ana neman amarya babu ta ko da aka zo lokacin da ta yi sujada lokacin da Allah ya zari ranta to sai ka tsaya jiran makeup lahira na jiran ka shi yasa duk wanda ya damu da irin waɗannan abubuwa wallahi zai gane kurin shi Eh, ita kawa ta duniya ana son ta amma ka a wuce iyaka Allah bai ce kada mu yi kawa ba amma mu san abin da muke yi kuma a rai kada ayi almubazzaranci wala tubazzir tabzira kaka kaman hujja qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq to Allah na kuma yace wala tubazzir tabzira ba ba haka nan bane Allah ya kyauta wala sake maimaita آية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ابن عاشور أتكن تفسير ساء التحرير والتنوير ya ce isti'nafun wannan fara magana ne nashi'un an qaulihi ya taso ne daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin ila akhirih yace kenan qassama an-nasa ila qismaini Allah ya kasa mutane gida biyu yace mu'minina wa kafirina mu'minai da kafirai ai fad'uhum ila an-nazari fi dalail al-wahdaniyya ka kira su zuwa ga dubi zuwa ga dalilai da suke nuna kadaituwar Allah subhanahu wata'ala wal irshadi kuma ka shiryar da su ila tahsili asbabil iman zuwa ga abubuwan da za su samun tabbatuwar imani wa daf'i ghishawatil kufr kuma abinda zai tunkuɗe musu rufin nan na kafirci wa dhalika bil irshadi ila an-nazari wal istidlal bima huwa haulal insani min ahwalil mawjudat abin da yake kewaye da mutum kenan ta hanyar a shiryar da mutum zuwa ga kallo da dubi da tunani zuwa ga dalilai na abubuwan da suke kewaye da dan adam an gane ko na halin abubuwa da jujjuya wasu wanda suke nuna Allah subhanahu wata'ala shine yake tafiyar da al'amura ma'ana bayan an nuna mutane wasu musulmai ne wasu kafirai ne sai aka nuna cewa kuma yanzu abin da ya kamata a yi dubi zuwa ga abin da zai tabbatar da imani kai wanda baka yi imani ba unzuru ma za fi samawati wal ard kuma ka nan bane sannan kuma shi wanda ya imanin unzur ila samawati wal ard me yake nunawa dan saboda ka ƙara samun tabbatar imani dan haka wagga aya unzuru ta shafi wa ta shafi kowa da kowa ta shafi muminai ta shafi kafirai a jiya mun manta saboda an yi bayanin ayoyin da sun kai bayani kan kafirtar waɗansu mutane walau sha a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la yaqilun imam shu'ba shi ya karanta wa naj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la yaqilun kaga yance naj'alu annunu madha annunu litta'zim ba ana nufi akwai alloli da dama ba sai dai qira'at shu'ba shine akwai iltifati domin da an kace wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ka gani ba ce illa bi idni ba sai an kace wa yaj'alu to kinan uslubin gudana uslubul ghaiba ne amma qira'at shu'ba wa naj'alu ar-rijsa kenan sai intiqali min uslubil ghaibati ila ila uslubil khitab wan nun litta'zim la tadullu ala ta'addudil aliha fil islam mun gane wannan da kyau to mu tahi yanzu dan haka sai mu fitar da wato abin nan mas'alolin da suke almuhimmu dai wannan aya ce wadda take kira zuwa ga dubi to anan zamu yi dubi mai jalalaini shi da ya fara bayani kan ɗaiɗaikun kalimomi sannan sai mu dawo mu fitar da matsalolin da suke ƙarƙashin aya ƙul ka ce mai jalalai ne ya ce liko fari makkata gawa kafiran makka kaga wannan shi mai jalalai ne ya keɓance min ayar ta shafi min kafiran makka to mi yasa ya ce kafiran makka su kafiran makka ɗai ƙur'ani ya shafa a'a saboda su ne suka fara fito na fito da alƙur'ani ɗai kenan sannan mi yasa ce kafirai bai ce da muminan makka ba muna ganewa saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine cewa su kafirai su ake son su yi imani shi wanda ya yi imani da Allah sai dai ya ƙara imani amma shi kafiri shi ana son ya yi imani shi yasa malamai suka ce wannan ayat unzuru din nan ta shafi kafirai ne amma zance mafi inganci ta shafi muminnai ta shafi kafirai na fata an fahimta domin yadda ana son kafiri ya musulmta kuma ana son mi musulmi ya ƙara mi ya ƙara imani to to qulin zuru unzuru ku duba maza ya ce ai allazi in ji mai jalalai ne ai allazi kenan mazan nan duka gaba ɗaya ya fassara ta da allazi ba sani kuka fahimta ba abin nan da yake fi samawati a cikin sammai wal ardi da abin da ke cikin kasai min al ayati na ayoyi addallati waɗanda suke nunawa ala wahdaniyati Allah ta'ala waɗanda suke nuna kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tughnil ayatu ayoyi ba za su wadatar ba wannuzuru da masu gargadi jam'u nadhirin in ji mai jalalaini ai ar-rusulu masu gargadi ba za su yi amfani ba an ƙaumin daga mutane la yu'minuna ba za su yi imani ba kenan ba za ta yi amfani ba fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah Allah ya san ai ma tanfa'uhum ayoyin ba za su amfani su ba mun ji wannan da kyau ko to kaga waɗanda ɗaiɗaikun kalimomi na ko haka ka yi gwargwado mutum zai fahimci inda an ka sama gaba haka ne ko ba haka ba to yanzu sai mu dawo zuwa ga ƙarƙashin matsalolin da suke ƙarƙashin wannan aya bari mu fara da waɗansu da suka kawo shubha cikin da ake kawowa in ka diba cikin as'ilatul qur'anil majid da an ka ce qulin zuru ma za fi samawati wal ard yace kaifa yasihu hadha al amr ma'a anna la na'lamu jami'a ma fihi ma wa la narahu Allah ce adibi abin da ke cikin samai da ƙasai alhali ko ba shi yiwa duk abin da ke cikin samai da ƙasai mu gani shi saman ma banda ta farko ita ce muke gani ko sauran samai ni muna ganin su to mu da bamu ganin su ya zai mu ga abin da ke cikin su wal ardi da ƙasai kuma dan ba ƙasa guda ake nufi ba duk ƙasai na Allah ne kuma ana iya dubiya abin da ke cikin su ko ba haka nan bane to yanzu kenan ya zamu yi kuma Allah ya ce mu diba sai ya ce to qulna zamu ce amun urida ma nudrikuhu bil basari abinda muke gani shine ake nufi amun kenan sai da manto amun ne urida bihi al-khusus mimma fihi ma kashamsi wal qamari wan nujumi wal jibal wal bihar wal ma'adin da ma'adin ko ba kadan bane abinda ke cikin karkashin kasa wanda za a yi fitar da shi ko ba kadan bane ma'adani inji malam bahaushe kaga ma'adin sai ce ma'adani والحيوانات والنبات ونحو ذلك مما يدل على وجود الصانع وتوحيده وعظيم قدرته فيستدل به على ما وراءه شكرا ما أنا دي ألن دي حالتش أبين دي كوكي غني تو أبين دي ما باكو غني ويا حالتش شي شي الله سي أي استدلالي أي قياسي أكا أبين دي ما أغني kaga ko da wani yazo ya ce maka to ai abin da ke cikin sammai da kasai ba duka muke gani ba sai ka ce a'a an nuna kai amfani ne da wanda kake gani shikenan magana ta daga ita kare mun gane wannan da kyau ko to qulin zuru ma za fi samawati wal ard shanqidi da yazo karkashin wannan aya yace unzuru ma za fi samawati wal ard yace Allah ya umurci bayin shi su yi kallon abin da ke cikin halittun da ke cikin sammai da kasai waɗanda suke nuna girman girman ke mu Allah subhanahu wa ta'ala da kamala Allah da ɗaukaka Allah da kuma cancantar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai cancantata a bauta masa ya ce Allah ya yi ishara kuma zuwa ga wannan inda Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim satimi hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shankidi yace kuma sai Allah ya zargi shine wabbaha Allah ya zargi wanda bai yi bai da yace unzuru umurni ne ko ba umurni ba to tunda Allah ce ka kalla kenan idan baka yi ba kai mi kai kuskure shi yasa Allah ya zargi waɗanda ba su yi ba yace Allah yace a cikin suratul a'raf أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون شنقيط يتي تنبيه شيسا ودنسو معلمي سنكتي الأمر يقتضي الفور دومين أمري ينا نفن معلمي شن الأمر يقتضي الفور أو التراخي شيء أنك أمرتيك ينا نونا كيس أي كوكو سي أنت ما كيس أي wanga matsala ce ta usulul fiqh to malamai sun kace wadan sun kace yaqtadi tarahi wasu sun kace yaqtadi al-fawr an gane ko to amma shinkid yace nan da Allah yace mi unzuru ma za fi samawati wal ard an gane ko wannan aya tana nuna in an ka umurce ka to kai gaugawa don Allah ya ce mi awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allah min shay sace mi wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum tana yiwa ajalin ko ya kusa ha to kiran ya kamata kai kai gaugawa ya ce to wannan shine jamhurul usuli da sun ka tafi akan shi sabanin waɗansu malamai na shafi'iyya da sun ka tafi cewa al'amru la yaqtadi al-fawr in muka diba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na imam suyuti shi ma yace qulin zuru fiha wujubun nazari wannan aya ta nuna wajibi ne ai kallo wal ijtihadi ai kokari wa tarki taqlidi kuma a bar taqlidi koyi fil fil i'tiqadi a cikin aqida ma'ana ita aƙida babu takalidi za ka bi ni tunda an ce ku kalla kowa kuma shi na iya kalla ba a ce ka bi wane ba kowa ne a a ce an kai ka kalli halittun Allah suna nuna mi suna nuna akwai Allah to amma cewa tarku taqlid mutlaqan ba haka ake nufi ba abinda imam suyuti ke nufi wallahu alam abubuwan da kai da kanka ba sai ka tambayi wani ba kana iya kallon sama ba sai ka tambayi wani ba tana iya nuna maka tauhidi amma mas'aloli na aƙida waɗanda sun ka shafi karatu to dole sai ka koma malamai tunda bai yiwuwa kowa ya zamanto masani na game da masaloli ko ba haka nan bane da hujjojinsu da dalilansu to kawai ne ce Imam Suyuti ya ce ba a taqlidi kaza kaza kaza a'a taqlidi cikin aqida ma akwai shi amma yana da nashi sharuɗa mun ji wannan da kyau ko to qulin zuru kace ku kalla ma za fi samawati wal ard anan muna da abubuwa guda biyu abu na farko mas'ala wadda ta shafi nahau alaramma na biyu kuma mas'ala wadda ta shafi lugha duk da yake ita lugha ka san abu ne am in an ce lugha ya shafi nahau da sarfu da balaga amma in sun ce ilmul lugha sun kebance shi daga balaga daga adab sun kebance shi daga balaga da nahau da sarf dama ilmu mukan da suka hada lugha ilimi ne nawa guda biyar an-nahwu as-sarfu al-balagha al-adab sai kuma fiqhul lugha ko ilmul lugha kamar da suke cewa to wanne za mu fara da shi saboda nahau na nan ya zo ya tsaya wanga wuri sannan kuma bari mu fara da lugha in ka diba cikin wani littafi ash-shamil fil furuq al-lughawiyya na ash-sheikh Ahmad Abdul Latif Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin wannan littafi a shafi na 200 da 20 da 200 da 82 an gane ko yawwa sai Shuwairif yake cewa fi'ili na nazara intabe ana cewa kamar yace nazartu shamsa wa hiya taghibu fil ufuq fil ufuq al gharbi sannan ana cewa unzur ila al kawakibi kayfa abda'aha Allah la tahkum ala shay'in hatta tanzura fihi kaga fi'ili na nazara kaga wani lokaci ya ta'adda bi nafsihi nazartu shamsa kaga ni ko bi nafsihi ila al maf'ul yace to nan shi na bada ma'ana absara ya ga abu ya tsinkaye shi kallo na ido an gane ko sannan in an kace da Allah ce mi falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakuna ala al-ara'iki yanzurun ay yanzuruna al-mushrikina fil adhab al-muhin wal ihtiqar wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun sai ce mi wa antum tanzuruna yace wal maf'ul bihi mahdhufun tanzurunahum kidan kuna kallon su to eh an ce unzur ila ila shay'i an gane ko to shi ko yufidu nazaru bil aini ma ta'ammul an gane ko shi in an kai ta'addi to an ka ce ila to na kama an ana son ka wato ka ƙara zuba tunani ne akan shi ka zarfafa tunani akan shi shi yasa an ka ce mi ko ka ƙara zarfafa ganin ka kai tarkizi shi yasa an ka ce nazara ila shay'i kaje ce fanzur ila ta'amika sai ce mi wa sharabika lam yatasanna saboda kallo ne na musamman ba ba ko ne irin kallo bane أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وجوه يومئذ ناظرة ستمي إلى ربها ناظرة ده سورنسو إنا فتا أنفنشين سننكما إن أنكتي نظر في الشيء أنغانيكو توشيكما yana nufin tunani kai tunani cikin abu game da game da sha'ani shi yasa Allah ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allah min shay da kuma fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim to dan haka kadiba cikin ash-shamil fil furuq al-lughawiyya daga safha ta 282 zuwa safha ta 284 kaji abinda Sheikh Abdullatif Ahmad Shuwairifi ya hakaito muna daga malamai kuma ya kawo bayanai masu yawa wani lokacin muna dan kawo gwargwadon abin da hali bai basu wani almuhimmu anan kafin in ci gaba da bayani a cikin ad-durrul masun saboda nan ne zamu tafi shine in kaga an-nazar ko ar-ru'ya yanqasimu ila qismayn akwai ar-ru'ya al-qalbiyya akwai ar-ru'ya al-basariyya mun gane ko to nan da an ka ce unzuru ku kalla shin wanne ne Allah yake nufi ha basariya to abamu ha in ka ce sai ce unzuru fi ulinzuru ma za fi samawati an gane ko to in ka ce kalbiya ce an gane ko ma'ana kenan mu kalla mu yi tunani irin yadda sha'adin halittar samai da ƙasar yake haka ne ko baka ba to kuma a ai saman da muna iya kallonta da idonmu kuma mu iya kallonta kuma Allah na Allah da kanshi na ma yi umarni a kalle ta yace tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير to sai ka ce nan mushtarak ne da ar-ru'ya da al-qalbiyatu da ar-ru'yatu almi al-basariyatu ijtama'a washtaraka huna wallahi ka tsaya sai ka gane abin sannan kai bayani tau tau ni dai kun ji abin da zan gaya muku to bari mu je yanzu kan tafiya ta ƙarshe ƙul ka ce unzuru ku kalla ma za fi samawati mai abdurrul masun ya ce waɗansu malamai sun ka ce ma za dukkan su sai ka haɗe suka ce istifhamun matsayin mubtada kenan maza tana da matsayinta na mubtada fis samawati sai da mantomi shine khabar ai ayyu shay'in fis samawati na fata an fahimce ni an gane ko kenan tambaya ce ayyu shay'in fis samawati wa ya juzu an ta kuna ma wasu malaman nahawu sun kace a'a ita ma mubtada za bi ma'anar lazi kenan sai zaman to mi sai zaman to akan wannan abin nan kenan ai mallazi fi samawati wal ard tambaya ce ake yi menene yake cikin mi sammai da kasai waɗansu kuma daga cikin malaman lugha suka tafi cewa a'a shi wannan mallazi fi samawati ma za nan duka gaba ɗaya za ka ɗauke ta a matsayin maf'ulun bihi asalin magana unzuru ma za fi samawati wal ardi shi ma za ka ɗauke ta allazi kenan allazi fi samawati wal ardi zan to matsayin maf'ulun bihi an gane ko to waɗansu malamai sun tafi akan wannan to amma dai abinda an ka hi ɗauka shi ko dai ka ɗauki ma za a matsayin istifhamiyya gaba ɗaya ko ka ɗauke shi ma istifhamiyya allazi shine khabarkinta ismul mausul kadiba dai cikin addurrul masul ko kalle abin da yake cikin sammai da kasai an gane ko sai ce mi wa ma tughnil ayatu ayoyi ba za su yi amfani ba an gane ko ma alaramma waɗansu malamai sun ka ce ma istifhamiyya ce waɗansu kuma malamai sun ka ce mi ma ce mi nafiya taf kaga in baka san larabci ba an ce wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza tun daga nan an barda ka irin wangana ga rikita dan qur'aniyu sai ce wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza eh to da sun ka ce kaza din bi addalilan su a tsaya saurara mana an gane ko waɗanda sun ka ce ma istifhamiyya ce sun ka ce kenan ta zo matsayin masdar ayyu ghana'in tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun wani amfani ayoyi za su yi ga mutanen da ba za su yi imani ba nan tambaya ce an kai tambaya ce a matsayin kenan tambaya ta ban mamaki waɗansu malamai sun ce kai ma nafiya ce an gane ko ma'ana wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minuna an gane ko kenan la tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minuna ayoyi da masu gargadi ba sa amfani ga mutumin da yake ba zai yi imani ba ina fata an fahimce ni an gane ko yawwa sai dai waɗansu daga cikin malamai sun yi irabin wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minuna an gane ko sai suka ɗauki wa gama matsayin ma'atufa kaga in ka ce wa ma tughnil ayatu ka ɗauki ma nafiya ko ka ɗauke ta istifhamiyya kenan tana izamantowa ba atafi bace amma in ka ɗauke ta ma atafita akan abin da ya gabata sai zaman to kenan sai zaman to awawal atfi ce ya ne atfin wasu wane sun ka dauki wannan sun ka ce kenan unzuru ma za fi samawati wal ard ko ta'ammalu kenan qadar al ghana'il ayati wan nuzri anil kuffari kenan wato kenan sai ka dauki ma bi ma'ana maf'ulun unzuru ma za fi samawati wal ard ko wa ma tughnil ayatu kenan wallazi tughnihi al-ayatu ka kalli abin da ke cikin samai da kasai kuma ka kalli gwargwadon iya dan abin da suke amfanuwa da shi na ayoyi tare da cewa ayoyin suna da yawa don Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ibnu atiya shike da wannan ra'ayi amma da yawa daga cikin malamai sun saba mishi wa ma tughnil ayatu ayoyi ba za su yi amfani ba wan nuzuru ko ba haka nan bane wan nuzuru da kuma annuzur ya ce ya juzu an ya kuna jam'a nazir in an ka ce annuzur yana iya ɗaukar jam'i ne na nazir almuradu bihi almasdar fa ya kunu takdir kenan nan nazir in tabe wani lokaci in an ka ce nazir a larabci ana nufin bi ana nufin yin gargaɗi almasdaru ahyanan ya ati ala wazni fa'il an gane ko kenan nan sai zamanto annuzuru jam'un nazir bi ma'anar inzar kenan sai zamanto wa ma tughnil ayatu wal inzaratu an qaumin la yu'minuna ayoyi ba sa amfani da gargadi wa yaju kuma wasu malamai sun kace a'a nadhirun wato muradun muradun bihi ismul fa'il kenan sai zaman to bi ma'anal munzir sai zaman to wa ma tughnil ayatu wal munziruna an qaumin la yu'minuna ayoyi ba sa amfani da masu gargadi na fata an fahimce ni to kaji dai maganganun da malamai sun ka kawo duk ana wa'azi ana wa'azi in an ce ayoyi alaramma nan wadanne ayoyi ake nufi ayatul kauniya ko shar'iyya to mu ɗauke su duka biyu tunda an yi zancen sammai da ƙasai ayatu ne mi kauniya kuma an yi zancen manzanni masu gargadi su ko za su zo da ayatu mi shar'iyya sai ka ce alkauniya wa shar'iyya dushin su ga cikin adarma shi kenan sai ka huta eh dole ka waye ma duniyar yau saboda masu neman kaza ka san wani kakali gare ta karatu to kaga in ya kawo shubha in ba a taba jinta ba sai ba mutane wahala amma dama in ka san da ake juyar da shubha dama kana rike da kulkinka shi na zuwa da shubha sai ka buge ta fas sai ta fashi sai a yi gaba eh a yau kai ku kana tsayawa ka jira sai wuta ta kawo gaban ka baka shirya ba baka shirya ba akwai karatu wanda zaka bai karanta ma mutun ya dauka ya tayi ka karanta mai aya da hadisi ya tayi akwai wanda zai ce a shi kaza da mi an kissa an kai kaza shi ba akwai irin karatu na shi eh shi ba sai a shirya mishi ta Allah ya taimake mu malam mu je aya ta gaba fa hal yantaziruna fa hal yantaziruna يعملون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين kamar yadda tafsirinmu yake gudana muna farawa ne da bayanin munasaba ibnu ashur yace tafri'un wagga aya ta fa hal yantaziruna yace tafri'un ala jumlati wa ma tughni al-ayatu wan nuzur kamar reshe ne na magana ma'ana an sake mata reshe ne bi itibari mashtamalat alaihi saboda ita waccan wa ma tughni al-ayatu wan nuzur ta kumshi min dhikrin nuzuri ambaton masu gargadi ko kuma ayoyin da ke gargadi fa hiya khitabun min Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kenan bayani ne khitab magana ce wadda Allah ya fuskantar da ita zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yatafarra'u zai zaman tore shi ne alantifa'il intifa'i bil ayat kenan alintifa'il imani bil ayat ya kamata a ci kenan idan mutum bai yi imani da ayoyi ba wa nuzur ko da kuma gargadin da ake yi mishi wa ala israrihim kuma da doge wasu an yas'ala anhum ya kamata a tambaye su a tambaye halin su ma'ana tun da in an kaga mutum bai yi imani da manzanni ba ko ba kadan bane kuma bai yi imani ba da mi da ayoyin Allah kuma bai yi imani ba da halittun da Allah ya yi waɗanda suke nuna lalle Allah shi kaɗai cancanta abota masa to sai wannan rashin imanin nashi da ayoyin sai ya sa a yi fitar da wani abu ya zan dalili na wata tambaya ya zan shi zai haifar da wata tambaya shine ya tafarra'u kenan alaihi sai a tambaya to mutumin da wannan bai yi imani ba da ayoyin Allah kauniya bai yi imani da shar'iyya ba bai yi imani da manzanni ba bai yi imani da gargadi ba sai a tambaya wai me yake jira ko ba karan bane ko nan mutane an ka ce an yi maka wa'azi ka kiya ko ba karan bane yanzu gwamnati international ta isar da sako ga talakawa sai a yi mi a isar da sako a faɗi gidan rediyo a faɗi gidan tv ko ba karan bane duk a yada a ce karfe kaza kowa ya shiga gida duk an faɗa baka shiga ba yanzu kuma sai ga waɗancan sun hito masu kula kenan kaga da an iske ka da an fara bugun ka ka fara wayo wayo sai a ce a'a mi kaka jira tun da ko ba haka nan bane eh mamaki za a yi ta yi tun kai tun kowa na shigewa cikin gida ba ka ki shigewa ya na wanga al'amarin naka yake ina fata an fahimce ni to shine to dan haka dai shi ma mai littafin ar-rabt wa at-tanasub yace wa ba'da an bayyana wa ba'da bayani anna al-iman la yahsul illa bi mashi'atillah bayan Allah ya bayanin cewa imani a'a wa ba'da an amara Allah bin nadari fi samawati wal ard bayan Allah ya umurni ga kallon halittun sammai da kasai lil wusuli ila al-haqqi wal huda don su zan sanadiyya shiryon mutun zuwa ga gaskiya zuwa ga gaskiya da shiriya haddada huna man lam ya'tabir sai Allah ya tsoratar da wanda bai wa astuba bi azabillahi da azaba Allah kama hadasa kamar yadda ya faru ma al'ummil mukaththiba as-sabiqa kamar yadda faru da al'ummomin da suka ƙaryata annabawa waɗanda suka gabata qala ta'ala fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim ma'ana ba komi suke jira ba illa kwanaki na in an ce kwanaki ba ana nufin ba a'a kwanaki a'a na in ka ji qur'ani lokaci ya ce ayyam an gane ko nan yana nufin kwanaki wanda an ɗauke da wani abu ko na farin ciki ko na azaba wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su da kwanakin Allah akwai kwanakin da ba na Allah bane duka na Allah ne to ba komai suke jira ba illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim to mun ji munasaba bari mu dawo zuwa ga jalalaini yace fa hal yace fa ma kenan sai halkin nan ta zamanto mi bi ma'ana ma tambaya ta amma nafi an kai in tabe fa hal yantadiruna ay fa ma yantadiruna ba komai suke jira ba bi takdhibika da sun ka kari da ke karyata ka da suke yi illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim sai irin kwanakin mutanen da sun ka shude gabanin su min al umami ay mithla waqa'ihim jam'i ne na waqi'a sai a ce waqa'i' waqi'a abinda ya abku idza waqa'atil waqi'a ko ba kana bane to jam'in shi waqa'i' an gane ko mun gane to kenan irin abubuwan da sun ka afko gare su min al'azabi na azaba to qul ka ce fantaziru ku ta jira zalika haka wa inni ma'akum tare da ku min almuntazirin ina daga cikin masu jira to tunda kun ke an yi muku wa'azi ba komai kuke jira ba azaba ta zo shi yasa duk mai taka dokokin Allah duk yadda kaga mutun yayi nisa wajen taka dokokin Allah to kaji tausayin sa wallahi duk irin matakin da mutum ya taka na mulki na kuɗi nami nami kaga yana saba ma Allah kuma yana samun biyan bukata wai hashina tinkahu wallahi in kana kallon irin abin da kafirai suka faɗa wallahi tausayin shi zaka shi wallahi adawa mai abu su faɗa ba Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa wai hadda Allah suna ganin ma bai isa ba ka gani su fir'auna suna cewa su ne abin bauta yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi karshe ma ce kai shine ma ogan alloli ma gaba ɗaya ma a tattara allolin shi da ogan su fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ko baka nan bari kafirai haka suke ce ma annabawa itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ko baka nan bane qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin مي وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها duk irin waɗannan ayoyin Allah ya faɗa amma da azabar ta zo ya suke komawa shi yasa ba wai jiji da kai bane mu sai dama masu jiji da kansu bala'i ya zo galibi ƙarya suke yi ba mutanen gaskiya bane ai muna attaza ana zuwa an kai faram sai kaga ya gudu ina fatan fahimci ni eh dan haka ma manzo Allah ce la ta tamannu liqa al adu kakku ma fatan ku gwabza ku dai ku roki Allah sai dai in kama wata yi za a yi sai kuma shikenan ku roki Allah ya taimake ku akan makiya don haka wallahi in kaga mutum na sabon Allah yana jin daɗi wai yanzu mi fir'auna abba yi ba mi adawa ba su yi ba mi sabudawa ba su yi ba wani irin tinkaho ne ba su yi ba amma kaka karshen su ya kasance to don haka dan yau an ce misali su karuna masu kuɗi dan an ce wai ƙasar America da turawa suna da suna abinda su gara ba su ma sun gagare ubangiji ne har yanzu suna ka tayi har yanzu kasashen turai da na America suna bincike game da hadarar fir'auniyya da take ƙasar Misra har yanzu suna bincike akan asarikin su ina fata an fahimce ni to amma ina suke don Allah ya kare da su don haka don kaga mutum na da kuɗi wallahi mutum idan ana maka wa'azi ka tuna kamar kallon malami mai wa'azi tana yawa shi malamin bai da kuɗi ko malamin talaka ne ko wani abu kamar kallon wannan amma ka kalli ya za ku haɗu da Allah in kana kallon wannan wallahi kana rage wani abu kana cewa sai kaza ita duniya ba ta da tabbas Allah yana iya sawar cikin minti biyu al'amura su canza ka koma abin tausayi shikenan kana jiji da kanka kana cewa sai kaza sai kaza sai ta juya tana juya kuma sai ka koma wayo ka wayo kanka lamari ya ɓaci sha'anin mata mace ta rike ka ta ce in ka aihu ga uwayenka sakanni da ka ce na sake ki sai ce wayo ita wayo kanta an tura mata asiri sakarcin banza da yushi subhanallah malam muje aya ta gaba thumma nunajji rusulana thumma nunajji rusulana wallazina amanu كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين نعم ثم ننجي رسلنا ابن عاشور يتي عطف على جملة فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب waɗancan kwanakin da Allah yake zance su ne kwanakin azaba walan ma kanu muhaddadina bi azabin da yake sun zamanto muhaddadina da hababba ne an tsoratar da su an yi musu narko an sanya musu firgici da tsoro bi azabin da azaba ya hillu bi mawdi'in fihi rasul sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune a wurin wal mu'minuna da mu'minnai ajjala Allahu al bisharata lil rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin wal mu'minin bi annahu yunjihim ko yunajjihim min dhalika al azab bi qudratihi kama anja rusul man qablahu an gane ko kenan tunda an ce za a azabtar da su kuma su kafirai suna ganin muminne na nan ai manzo na nan to in azaba ta zo shan hada Allah bai game kowa da kowa sai aka ce a'a thumma nunajji rusulana walladina amanu za mu tseratar da manzanninmu walladina amanu da sun kai imani ina fata an fahimce ni to anan tambaya alaramma akwai matsala akwai kuma abubuwa amma bari mu fara da bari mu kare da jalalaini yace thumma nunajji yace al-mudari'u fi'li mudari'i kenan li hikayati al-hal al-madi don a baka labarin abin da ya gabata taw mi ake son a ce anan mi ake son a ce anan al-mudari'u li hikayati al-hal al-madi wanda sai ya ce taw mi ake son a ce anan wa yake magana ha arama me ake son a ce a nan shi yasa jalalaini ba karamin tafsiri bane wallahi bari ganin ka dauki sauran tafsiran zamani ka gane su cikin jalalaini jumla guda na tsaye da ka shi yasa ku koyi tafsirin jalalaini don ku iya fassara shi zai taimaka muku kwarai da gaske sauran tafsiran in ka dauke su karin bayani ne za a yi maka kana iya neman sharhin waɗannan kalmomin da ko wasu hadisai amma shi wanga yana da alaka ne da tafsiri kai tsaye saboda mai jalalaini in ka dibi salon shi yayi amfani ne da tafsirai manya musamman irin su tafsirin ibnu jarir tabari da kuma ad-durrul masun sai ka iske ɗan jumla kaɗan ya faɗa sai ka kuma cikin tafsiri na ibnu jarir tabari da kuma tafsiri na ad-durrul masun da sauran tafsirai sannan ka gane ma'anar me ake son a ce anan المضارع لحكاية الحال الماضي المهم ده كم كم كم كم أبن قا تند تكمل نعم أها to ai su an ce hikayatul halil madi abin da ya riga ya gabata ba sai ku kafince ni ba to ai shi in an ce to al mudari ai shi fi'ili mudari yana nuna abin da ake nan gayi yanzu ko za a yi gaba su ko an riga an kashe su a shi wannan dama an san Allah zai yin azabat an gane ko amma su ai an kare da su mun san Allah zai yi an gane ko amma su an kare da su ala ayyati hal mu rike da kyau fi'ili yana da fi'ili amri a larabci yana ɗaukan ma'ana sun kai talatin ko fiye da talatin kadiba cikin al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran da ustad dr abdul karim an-namla kadibi littafin usul fiqh zaka suna kawo ma'ani al-amr wasu ba sun ce sun fi haka hasba siyaqi wad dalalat fi'ili madi yana dokan ma'ana ta fi goma kadiba cikin ma'anin nahwu ina ganin na uku ko na hudu na ustad dr fadil samar ra'i sannan fi'ili mudari'i yana daukan ma'ana ta fi goma shi ma kadiba cikin ma'anin nahwu ina ganin ko na uku ko na hudu in ban manta ba na ustad dr fadil samar ra'i kenan fi'ili mudari'i abinda mun ka sani yufidul hal sai mi wal istiqbal to wani lokacin zai zo zai bada labarin abinda ya riga ya wuce ni to shine da an ka ce thumma nunajji rusulana kaga nunajji in za mu fassara gundarin shi muna tseratarwa kenan kamar yanzu na Allah yake nan yana yi muna ji ko a'a ko ba ka nan bane ko ko zuwa gaba alhali ko Allah ya riga ya tseratar da waɗancan manzanni to nan abinda mai jalali yake sun ce maka nan an kawo mudari'i li hikayatil halil madi dan saboda ba da labarin abinda ya riga ya wuce to amma har yanzu bata kare ba dan mi ba a yi amfani da madin ba kuma sai an kai amfani da mudari'i a wurin madi shine listihdaril hala sai ka kalla kamar gashi nan abin yana faruwa shi yasa annabi nuhu Allah ce mi wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi ai kai ga yasna'ul fulka yana ga kiran jirgi yau yana ga kiran jirgin a a nan ana son ka hankalta kamar gashi nan yana yi kaji wagga shi yasa wallahi waɗannan ilmin mukan da kuke gani kakku yi wasa da su ulumul alan nan kullun sai mun faɗa ko ta yi ma daɗi ko ba ta yi ma daɗi ba to ثم ننجي رسولنا يتي توكنا المضارع لحكاية الحال الماضي رسولنا زامو تيرتر دا منزنم والذين آمنوا دون سنك إيماني من العذاب دقا عذابا كذلك كما حكيتي الإنجاء wannan tsere tarwa haƙƙan alaina haƙƙi ne a kanmu akwai abin da ke dole akan Allah babu ko ba ka nan bane sai zama to a ganin daman mu ne shi yasa in ka ji an ce abu ala kalima ta ala wani lokaci tana zakkuwa tana nuna al-ish'aru bil ulu kamar ma'ana abu ya hau sama to ba haka ake nufi ba don la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan to in ta zo ala cikin kumci kuma tana nuna abin nan wajibi ne an gane ko wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a sai ce mi wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna kaga alaihi ai tilas ne akan shi to amma da yace wa ma min dabbatin fil ardi sai ce mi illa 'ala Allah rizquha a dole ne sai Allah ya ce da ita a tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala mun gane wannan da kyau to kazalika shi ma nan kamar haka ne haƙƙan alaina haƙƙi ne a kanmu amma na ganin dama wanda mun kaga dama mu su Allah nunjil mu'minina mu tsiratar da mu'minai yace annabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wa ashabahu da sahabbansa hina ta'dibil mushrikina lokacin da zamu azabtar da mushrikai domin al'ada ce in Allah zai azabtar da mutane waɗanda suka ki imani sai a ce ma annabin ya fita haka an ka ce ma annabi nuhu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ko karan bane walamma jaa amruna najjayna salihan wal ladina amanu ma'ahu walamma jaa amruna najjay wa falamma jaa amruna najjayna salihan walamma jaa amruna najjayna hudan wal ladina amanu ma'ahu ko walamma jaa amruna najjayna shu'aiban wal ladina amanu ma'ahu haka dai duk lokacin da yazo sai a tseratar da wato annabin fa anjaynahu wa ashabahu ashabas safinati waj'alnaha ayatan lil alamin to ara mun yanzu ina gani ai jalale ne dai mun kare ku to mu to cikin masaloli thumma nunji rusulana ko kuma thumma nunji rusulana alaramma akwai sabanin qira'at a wannan wurin an gane ko idan muka duba a cikin wato abin nan alqira'at alqur'aniyya da almutawatira da ashadha da kaifiyatu الجمع بين المتواترة ده الكيفية بين القراءات الشاذة سنقوم ده الكيفية بين الكيفية الجمع بين القراءات المتواترة والشاذة أي كني با كرمي با إنا باتا أم فهمتيني تو سي أنك تشي ثم ننجي رسولنا أنغاني كو إمام حفص وند راويني نوا راويني عاصم ده إمام الكسائي ده إمام يعقوب أنغاني كو sun karanta summa nunajji rusulana abin nan afwan imamu yaqub ya karanta thumma nunji rusulana wallazina amanu na fata mafi ce ne thumma nunji alaramma nunji rusulana nunji daga mi an ja yunji in ja'an to su ko sauran sun karanta thumma nunajji kaga yaqub shi kada ka tanji daga najja yunajji tanjiyatan to sannan kuma rusulana rusu sinun tana da mi dhamma wannan shine qira'a ta jamhur abu amr ibn al-ala shi kadai ne karanta rusulana amma da yawan masu karatun qur'ani tare da cewa ba qira'a abu amr suke karantawa da ita ba masu karanta da hafsu da warsh sai ka ji da yawa rusulana suke cewa sinun dhamma gare ta ba ba ba ba su kuni bane akwai bambanci tsakanin rusulana da ruslana in ka karanta rusulana su kuni kai kai kuskure in dai ba kira abu amurka ke karantawa ba ta yi ka dibi ƙur'ani kuma ka gani gakka ce a'a ni haka da saba karantawa babu ranmu da ka saba karantawa na fata mu ce ni to sai malamai sun ka ce to kenan sun manu na jiru sulana ko sun manu jiru sulana kenan akwai abin da an ka shafi kamar yadda mai abdurul masul ya kawo maganar da malamai sun ka kawo kenan kamar yadda zamakhshari ya ce huwa ma'tufun ala kalamin mahdhufu yadullu alayhi illa mithla ayyamin alladhina khalaw min qablihim ka annahu qila nuhlikul umam muna halakar da al'ummomi thumma nunajji rusulana yace ma'tufun ala hikayatil ahwal almadiya kadhalika ko ba kadan bane kama haka ne sai waɗansu malamai sun ka ce wannan kafin fi mahallin nasbi taqdiruhu mithla dhalika al-inja'i alladhi najjayna ar-rusula wa mu'minihim nunajji man amana wato nunji man amana bika kenan kafin kinnan matsayin mi matsayin wurin nasba take yato mithla dhalika al-inja wato mithla na kamata a kawo sai an kawo kafin mithla dhalika al-inja'i alladhi najjayna ar-rusul wa mu'minihim nunji man amana bika waɗansu sun ka ce a'a ita kafin din nan fi mahallin raf'i ala ala khabri mubtada kenan sai a ce al'amru kadhalika al'amarin nan kamar haka ne sai zaman to mi al'amru kadhalika shi kadhalika zan mi ya zan khabar al'amarin haka yake sun manu na ji rusulana wallazi na amuru da sun kai imani ko ba kaɗan ba ne to alaran ma sai Allah ce ka zalika haƙƙan alaina shi haƙƙan alaran ma ya ɗauki nasba ya an ka ɗauki nasba bai ɗauki kasara ba ko fata waɗansu malamai sun ka ce asalin shi ka wato ka zalika haƙƙal amuru haƙƙan sai an ka shahi fi'ilin an gane ko waɗansu kuma malamai suka ce a'a badali na min al-mahdhufin na'ib anil kafi taqdiruhu in ja'a mithla zalika haqqan tun da mun ce in ja'an shine masdar kin da wato kafin din ta ta abin nan to shi haqqan sai zaman to badali na na wancan mahdhuf in wato in ja'an mithla zalika haqqan irin wannan tseratarwa tseratarwa ce tabbatatta tamu ce ta musu Allah babu shakka a cikin ta abu na uku ɗansu malamai sun ce a'a shi kazalika da haƙƙan mansubaini bi nunajji alladhi ba'dahuma kenan wato da anka ce thumma nunajji rusulana walladhina amanu kenan kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina kenan aslin shi nunjil mu'minina kazalika haqqan sai sun ce ba wancan na fi'ili na farko bane suna da alakari da fi'ili na biyu waɗansu daga cikin malamai sun ka ce a'a kazalika shi yana da alaƙa ne da mansubun ne binu najji al'ula wa haƙƙan binu najji asaniya sai sun ka ce kenan asalin maganar wato thumma nunajji rusulana an gane ko wallazina amanu kazalika to shi kuma haƙƙan yana da alaƙa ne nunjil mu'minina ko ba karan bane to nunjil mu'minina haƙƙan sai sun kararraba kenan ko dai ka ce wato fi'ili na farko shi yayi musu nasaba ko ka ce fi'ili na biyu shi yayi musu nasaba ko ka ce a'a ita kazalika fi'ili na farko ita ko haqqan fi'ili na biyu tunda najja da najja fi'ili biyu ne yazo mai mai cikin aya shin mun ji wannan da kyau to kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina haqqi ne akan mu mu tseratar da mu'minnai to alaran ma yaya kira'o'in sun ka kasance ya za mu yi mun ce imamu yaqubu ya karanta wato thumma nunji rusulana ko ba kanan bane sannan na karshe kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina imamu hafs ya karanta da shi da kisa'i nunji nunji hafs da kisa'i da yaqub sun karanta kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina to Allah ramma sannan kuma su ko sauran sun karanta kazalika haqqan alaina nunajjil mu'minina to nunajji daga najja yunajji tanjiyatan nunji kuma daga an ja yunji in ja'an to ya an kai an ka bambanta tsakanin fi'ilan kaga ba a cewa fi'ili kaza duk da yake mun ce fa'ala ya fi karfi ko to amma shi Allah sai ka ce a'a nunji farko ne nunajji an gane ko na biyu ne koko nunji daidai karhin imanin mutum nunajji daidai karhin imanin ka tun da ƙarfin fili yana da alaƙa da ni wani ganin shi kai ma yanzu kun gana ake cewa mutum da yawan musulmi ba wai kafirai ba da yawan musulmi suna ganin yanzu ba a samun kuɗin halat shi yasa kowa ganin kai in ba kai fo nayin ba da can amana ba yadda ba ka samu kuɗin halat kaga kenan imanin ka da Allah yayi karamci a'a duk wanda an ka lalace ba a cewa kowa Allah shi yake bada azgina akwai waɗanda suka nema ta hanyar halat sun ka samu amma saboda imanin wani ya karamci sai kaga ina ce kai malam ana samun kuɗin halat ko yanzu ana samu eh in dai ka tsarkake niyyarka ko ba haka nan bane to da haka ya kamata mu fahimci wannan to shine wannan bambanci abu na karshe kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin ko nunajjil mu'minina alaramma sai Allah ya kawo wani abu da an ka ce thumma nunajji rusulana walladina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minina alaramma me yasa an ka ce mu'minin kaga rusul an san manzannin Allah ne ko amma sai Allah ce wallazina amanu da waɗanda sun kai imani kaga nan an kawo allazina amanu kuma sai an ka ce kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina yanzu an babartun manzanni da sun kai imani su duk inda mu'minnai suke nan dibo an ramma kan mutum batar mai yawa an gane ko shine cewa allazina amanu sila ne da almausul wannan sila tadullu alal illa tana nuna illar da ta sa Allah ya tseratar da su shi yasa ma ibnu ashur cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa wajhu bina'il khabari dalilin da yasa anka gina wannan labarin anka kawo magana kenan limadha anjahumullah li'annahum min alladhina amanu wa fil mustaqbal kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minina fil mustaqbal limadha nunjihim li'imanihim wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم sai an yi shadda fa min al-gham saboda harafi in yana da shadda biyu ne ba a ta min al-gham ay shuru gham Allah Allah ramma ila rabbika yawma idhinil mustaqarr qar ba qar ba in ka ce qar ra'un guda ce mustaqarr biyu yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar ba mafar ba in ka ce mafar ra'un guda ta aina al-mafar ba ba ka bane to nan kuma alaramma fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham saymi wa kadhalika nunjil mu'minin alqur'ani ba magana kowa bace wallahi magana Allah ce shi yasa in za ka fassara qur'ani wallahi ka kalli kowa ka faɗi abinda Allah ya ce duk wanda zai yi kuma shi da Allah eh domin an ka ce Allah ya ce kace kai baka yadda ba ba da mai wa'azi kace ba fa eh ka san ko da wa kace amma baka faɗi saboda in kasashen mu kace kace kai da Allah kace mun san matsayin ka sai mu azaba kabla san mu yi gaba a wanda ya hito na hito da Allah bi sunan shi eh isuwa ina sakkwatawa kahiran Allah sai ka wuce kai gaba to Allah dai yana tsirtar ma'ana dai dalilin da sa Allah kawo sifa saboda imanin su Allah tsirtar su in kana son ka tsira duniya da lahira to gashi kai imani to nunji ana ramma fi'ili mudari'i ne nan wagga mas'ala ya kamata in kawo ta ya kamata a samu ya'u domin fi'ili mudari'i in ya zama to marfu'i ne muna ganewa da nunajji da nunji an gane ko ai ya kamata a ce mi ya kamata a ce an kawo ya'u duk da yake asalin wannan ya'un damma ce wawun ce naja yanju ake cewa ba a ce yanji to amma fi'ili da an ƙara mai alhamza ko shadda ya wuce harafi uku to ko wawun ce asalinsa ya koma yawun to najja da anja asalin shi anjawa ne da najjawa to amma kuma yawun din ya kamata a gane ta an gane ko saboda fi'ili ne mudari'i marfu'un to sai zaman to marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya'il mahdhufa kamar yadda ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da an aslin shi ujibu da'watad da'i an gane ko adda'i kaga ba a kawo ya'un ba sai ce mi muhti'ina ila da' barko ce muhti'ina ila da'i wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khairi aslin shi wa yad'uni an kai hasfukin waw kenan fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya'i al-mahdhufa kenan in ba haka nan ba sai zaman tonan nunji sai a ce maka to ai ba ba majzumi bane wa kadhalika haqqan alaina nunji fi'li ne mudari'i to sai ka gane dalilin da yasa malam karanta aya ta karshe qul ya ayyuhan nas آمين آمين قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
نعم ابن عاشور يتي هذه الجملة وأن الجملة تقول يا أيها الناس كينا تفرقون آية متصلة المعنى تنا معناتها تنا هدد بجملة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك نظر الاستدلال على إثبات الوحدانية فإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله إن الله بعثه بإثباتها وإبطال الشرك فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا على الشك فيما جاء به الرسول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت على ما جاء به ma'ana dai tun da an ce su kalli dalilai sun ka tsaya suna shakka to gas su sa tsammanin don ba su yi imani ba shi manzo zai bar abin da yake akan shi shine abin nufi don kun kikin bin gaskiya mu za mu tsaya akan gaskiya shi yasa gakka damu don mutane su bi gaskiya ba kyale su in mutum miliyar miliyar bari mu ce biliyan da ingilishi mutum miliyar miliyar sun ka bi ƙarya sai mutum guda sai ya bi gaskiya ana nan ana tafiya wa zai kuma ya to shi yasa gakka damu don kana kai kadai gakka damu don ana dariya ka kana son aikin addini kyare su wallahi cikin shekara goma za su dawo su yi koyi da kai in akwai rayuwa mutum miliyar in sun bi ƙarya za su yi nadama an gane ko mutum guda in ya bi gaskiya zai ni shi yasa Allah bai ce masu abi masu yawa ba a'a abi inda gaskiya take saboda galibi inda gaskiya take wurin yan kaɗan ne ana samun wani lokaci masu gaskiya sun fi yawa amma mi yan kaɗan ba kowane lokaci ba galibi makaryata suna wato ƙarya ta yi samun mutane masu yawa shi yasa Allah ce qalilan ma tadhakkarun yace mi qalilan ma tu'minun ko ba haka nan bane to kaga mutane da yawa ƙarya suke bi amma inda gaskiya take wasu gaskiya mutane yan kaɗan ne shi yasa Allah ce qalilan ma tashkurun ko ba haka nan bane shi yasa Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawancin mutane ba gaskiya suke so ba shi yasa ustazu doktor profesa na al'ilam media na ƙasar saudiya wanda asalin shi ɗan ƙasar murtaniya ne muhammadu al-mukhtar shankiti profesa ne na ilam na duniya yana da wani littafi yake cewa daga ciki in kana son ka waye mai yadda musulunci ya bayanin media don ka gane inda an ka sama gaba ka zamanto sakare domin akwai qawaidu ta'amul ma al-akhbar fil islam wannan babu lokacin da zamu kawo shi amma wannan ra'ayin kawai nake so in kawo wancan in wata rana Allah ba da iko na kawo wannan bayanin shine al-akhbaru ko kuma al-ara'u yace tuzan wala tu'ad al-ara'u ra'ayukan mutane tuzan ana ɗora su ne a kan sikeri wala tu'addu ba a lissafa su ma'ana yana son a ci nasara su ko turawa sun ka ce a'a al'ara'u tu'addu wala tuzan su a wajen turawa ra'ayuka ana lissafa su ne a ga waɗanda sun kafi yawa ba auna su za a yi ba a ga dace wasu da gaskiya ko su dace ba shi yasa idan da yawan mutane sun ka ce sun jefa ƙuri'a a yi ƙato shi armi ƙato to a wajen turawa za a yi ƙato shi armi ƙato idan da yawa majorite majority ta ce namiji ya auri mace ta auri mace a wajen turami za a yi to in majority ta ce a bar sallah sai a bar sallah ta aka ga wannan kahirci ne shi yasa al'ara'u tuzan wala tu'ad idan mutum guda yake akan gaskiya mutum biliyan biliyan biliyan biliyan biliyan biliyan biliyan suna akan ƙarya to ra'ayin shi kamata a ɗauka ba wai a ɗauki da majority ba dan majority sai ta zan tambada gara ma tambada wani lokaci da ita don majority da ta ce kato shi armi kato wannan ai tsidan nan majority ta eh Allah ya kyauta almuhimmu qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in kuna shakka game da addini na kuna kawo shubuhohi fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah bazan taba bauta ma waɗanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum sai dai an umurce ni walakin abdullahi alladhi yatawaffakum ina bauta ma Allah da yake kashe ku kaga da akwai tsoratarwa gumakan ku ba su kashewa kuma Allah yana min yana kashewa wanda tana daga cikin ayatu wadanda akwai shubhata karkashin su ma'ana an ce Allah yana kashewa kuma wani lokaci sai an kace ba Allah ne yake kashewa ba mala'iku ne suke kashewa mala'ikin mutuwa wanda sun kace suna ne Azra'il duk da yake nassi bai inganta ba akwai rauni ga wannan an gane ko shine dai an kira shi malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to wani lokacin kuma an kace mala'iku da dama ke dokar rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna ha ana ramma ya zamu yi da waɗannan ayoyi na an ce Allahu alladhi yatawaffakum kuma an ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha can kuma an ce malakul mautil ladhi wukila bikum can kuma an ce hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna zance mafi inganci babu cin karo ba wanda ran shi za a karbi ran shi sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala shi ko mala'ikin mutuwa an sa shi shugaba su ko sauran mala'ikun an sa su su taimaka mishi shikenan to wani zai iya cewa a to ai mataimakan suna iya rarrabuwa to shi kuma ya za a yi shi rarrabu kuma mutane abubuwan da suke mutuwa suna da yawa sai a ce a'a bature ya yi tv ko bai yi tv ba yanzu na cikin kyamaran da mutum dubu na suke kallon mu a lokaci daya suna da yawa ko to idan bature yana da ilimin da zai yin abin da zai bayyana a duniya wurare daban-daban to ina ga wanda ya halicci bature ba shi wannan ilimin magana ta riga ta kare walakin a'budullah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin an umurce ni in kasance daga cikin mu'minai masu imani da Allah subhanahu ta'ala wannan aya dole ba za ta samu bayani ba sai gobe idan Allah ya kaddara mu cikin masu rayuwa za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh